إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ينقوى مسؤول البركة da muka haɗu a wannan masallaci masjidul manar li ahibbatil manar tare da wannan aji namu mu'assasatul manar li ahibbatil manar lil ilmi wat ta'abbud wal ikhlas wato wannan masallaci in kuka ji sunan wannan aji namu wato halkar mu kenan ta zaure karatuka da muke gabatarwa na zaure mai dauke da wannan sunan wannan masallaci nashi sunan ajin ne muka sa masallacin masallacin masjidul manar sunan ajujuwanmu na karatuttukan zaure da muke shekara da shekaru sama da shekara sha biyar da suka wuce baya tun tsakankanin 2002 zuwa yau shekara kimanin nawa kenan shekara kimanin ashirin muka buɗe waɗannan ajujuwa na karatun zaure muka ba su wannan suna mu'assasatul manar li ahibbatil manar lil ilmi wat ta'abbud wal ikhlas wato focus na samar da ajin dalilin samar da shi shine ayi karatu akwai yadda ake zagewa a bautawa Allah yayin karatun nan kuma a tsabtace zuciya ayi tarbiyya ayi ikhlas mun gano nan da kyau shi yasa duk wani wanda zai dangantu zuwa ga ɗaya daga cikin ajujuwan nan namu wallahi waɗannan abubuwa muke so a ce Allah ta'ala ya azarta shi da su ga karatu ga aiki da ilimi ga tarbiyya ga yin ayyuka don Allah ina fata mun fahimci wannan da kyau kan haka za mu rika tsarin ɗauko ire-iren waɗannan littafai bal mun karanta ire-iren su da yawa a wannan aji namu ya albarka a baya a shekaru daban-daban su muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu a yau muna safiyar laraba wato 29 ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da biyu ga watan maci shekara ta 2022 miladiya don gudanar da wannan karatu na musamman ga ɗaliban wannan makaranta ta musamman mu'assasatul manar li'akibbatul manar muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan mun kare karanta littafin adabun nufus to sai kuma littafin ma'rikatu shaytani ma'abanil insan wato dagar shaytan tare da dan adam ina ma'anar haka irin tarakuna da shaytan kan dana dan yaga cewa ɗalibin ilimi ya zabe ya yi karatu bai yi aiki ba da ya cewa ɗalibin ilimi ya tinkari tasfiya a harkar ilimi ƙoƙarin tara ilimi da tantancewa da tabbatar da ingantacce a matsayin ingantacce cikin hadisai ko da'ifan ta wani bangare na waɗansu hadisan da ba su tabbata ba bisa ƙwarin bincike da karatu sai ta sa wannan bangaren kawai ina abin da ya shafi tarbiyya a hidiman ilimi nan kuma sai ga an yi safa-safa sai ga tarin karatu amma kuma babu tarin aiki wato ba taliyar tsakanin rayuwar ɗalibin ilimi ta ainihin karatun da Allah ta'ala ya sanar shi shi to wannan abun suka ne babba aljanna ana samu ne da karatu kuma da aiki mun fahimci wannan da kyau kai zan kawai takaman ka kayi karatu ka ko bola ka ana rarama rarama rarama amma ba tarbiyyar ilimi to Allah mun fahimci wannan da kyau a'a sai an yi karatu kuma an yi tarbiya kuma an yi aiki to shedan baya sa haka yana dana tarko shine ɗaya daga cikin gwarazan musulunci a yau wakilu bin abdulsalam bari ya tsaya ya rubuta ainihin wannan littafi mun gane wannan da kyau waye wakilu bin abdulsalam bari wani malami ne da aka haife shi a wata anguwa a ƙasar masar ana cewa anguwan wato hayu sheikh an gane ko ko kufur sheikh kufur sheikh wasu ce hayu sheikh amma asalin anguwan kufur sheikh sunan anguwa ne daga cikin anguwannin ainihin ƙasar masar a wannan anguwar aka haife shi a shekara ta 1963 1963 1963 yau kimanin shekara nau kenan 1963 na kimanin shekara 59 da haihuwan wannan bawan Allah yana nan da rai shi an haife shi a 1963 miladiya ya yi ta karatu a ƙasan masar har dai ya kai mataki na masters ya yi mastarin digiri akan abin da ya shafi tarbiyya ilimi an gane ko al'ada ya yi wato digirin digirgir akan abin da ya shafi digiri na ɗaya digiri na biyu akan abin da ya shafi tarbiyya a hidiman ilimi ina fatan mun gane da kyau ya bar ƙasar masar ya dawo saudi arabia ya zauna ya ta karatu a hannun malamai na daga cikin malamansa abdullahi ibn bas a sheik abdullahi ibn bas malamin wahid ibn abdulsalam bali ne a sheik muhammad nasiruddin albari malamin wahid ibn abdulsalam bali ne a sheik muhammad salih bin al-usaimin malamin wahid ibn abdulsalam al-bali al-sheikh abdurrazzaq al-atizi malamin sa ne da yawa daga cikin manyan malaman saudi arabia din nan zaka cin mu yayi karatu a hannunsu bayan ya kare zaman sa na asalin kasar sa ta haihuwa ta egypt to ya dawo saudi arabia mun fahimci wannan da kyau malami ne babba ya rubuta littattafai masu yawa ya yi da'awa ya karantar a fannonin ilimi daban-daban na daga cikin littafan da ya rubuta wadda muke wasiya wa ɗaliban ilimi duk kowa ya same shi musamman ɗaliban wannan ajina mai albarka artikadul asatiya da talibin ilm wannan littafi Allah ya ba mu iko ko a daura irin wannan ko kuma a ɗaiɗaikun ajujuwa haka ya zanto a sanya su a karanta su an gane ko malamai da ke karantarwa a filak daga cikin hilkatul ilm da muke da shi a nan sai a sanya wannan littafi arrikatul asasiya li talibil ilm wato abinda ake nima a karan farko ga ɗalibin ilimi sannan ya rubuta littafin fatkul mannan fi sifati ibadar rahman ya rubuta littafin furku shaitan fi idlalil insan hanyoyin da shaitan yakan bi don ya batar da mutum ka kusan makamacin wannan da muke karantawa kenan sannan yana da littafin bidayatul mutafaqih bidayatul mutafaqih duk waɗannan littafan muna da su a nan makarantar mu sannan yana da littafin tariqus salihin ila rabbil alamin littafin waqid ibn abdul salam bali sannan yana da littafin fatihatul majalis wanda wannan littafi mun ga mun sa shi a bangaren mata mun karanta shi a wannan makaranta sannan yana da littafi kan gado yana da alkalimatun nafi'a wannan littafi jama'a kun gan shi nan الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة لتابن وكيد بن عبد السلام باي gaskiyar magana na daɗe ban ga littafi a wannan zamanin wadda ya tattaro bayanai da malamai suka yi dangane da bid'o'i da suka shafi aqida suka shafi ibada suka shafi lafuzza kamar wannan littafin ba sai da ya tattaro manya-manyan littattafai da malamai na da suka rubuta dangane da bid'o'i irin su albid'atu wan nahyu anha na al-imam ibn waddah irin su wato albid'a na al-imam tartushi al-hawadith wal bid'a irin su wato al-madakhal na al-imam ibn al-hajj duk sai da ya dauko waɗannan littattafai ga sunan sama da littafi 40 da kabal sama da littafi 55 na malaman da ya ɗauko duk sai bincike a kansu ya bincike a cikinsu ya tsaya ya yi bayani dangane da bida'a tsakanina ga Allah ban san wani littafi da ya tantance zantuttuka game da bid'o'i na na zamani kamar wannan littafin ba duk sai da ya isti'ana ya nemi taimakon maganganu da su a shekaru Muhammad Nasiru Albani suka yi cikin ahkamul jina'i wajen tantance me ma ake kira bida'a da haka kowa ya nemi wannan littafi mun fahimci wannan da kyau yana da littafai da yawa kalimatun ala firashin maut banda kuma littafan da ya shahara da su kun san ya shahara da abin da ya shafi ruqya yana da littafi wa qayatul insani min al-jinn wa shaytan wannan littafi shahararre ne yana da littafi as-sarimul battar litasaddi li sahratil ashrar wannan littafi shekaru da suka wuce muke zuwa wajen malamin mu a Sheikh Awal Adam Albani yana karantar da wannan littafi sai da ya sauke shi kakaf a biciya as-sarimul battar litasaddi li sahratil ashrar littafi ne da ya tattauna dangane da hanyoyin da ake yin ruqya da yadda shaytanun aljannu suke iya samun galba ga dan adam in Allah ta'ala ya da su kan haka da hanyoyin magance ire-iren waɗannan matsaloli da suka shafi aljannu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa kai dubni Abdulsalam Allah ya masa rahama ba dan ya mutu ba yana nan da ranshi shine ya rubuta wannan littafi ma'rikatu shaytan ma'a banil insan littafin wa kai dubni Abdulsalam bai Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama so a jiya in ba ku manta ba a karatunmu na farko kenan mun ji ninyinyika da ake bukatar duk wani ɗalibin ilimi ya kudurta lokacin da zai tunkari karanta wannan littafi ya tsarkake niyyarsa ya nemi cewa wato kokarin shi shine ya san hanyoyin da zai biya kaucewa shedan har kar shedan ya rubuta shi an gane ko to sai kuma ya ce man huwa shaytan waye shedan yaqulu ibn jarir at-tabari wato ibn jarir at-tabari Allah ya masa rahama yace ash-shaytanu fi kalami al-arabi in an ce ash-shaytan a maganganun larabawa in balarabe yace ash-shaytan yana nufin kullu mutamarridin min al-jinni wal ins kullu mutamarridin min al-jinni wal ins wad dawabi wa kulli shay'in dukkan abin da ya zama kangararre ya gagara duk wani gagararre cikin aljannu da mutane da dabbobi duk abin da ya riƙe gagara ya fi ƙarfin iyayensa ya fi ƙarfin danginsa ya zama genesis ya zama ya wato ya zama hatsabibi to ana ce mashi shaidan hakan aka sami aljanin da ya gagara sai a ce mashi shaidan kun gane ko in aka samu mutum amma ya gagari iyayen shi sun yi sun yi daina shaye-shaye bai daina sun yi sun yi rika zuwa makaranta baya zuwa ya fi karfin na ɗakin su to duk mutumin da ya taka wannan mataki ya ci kulkuli ya ƙoshi har ya fi karfin na ɗakin su to haka irin wannan to ya zama shaidan an gane ko shine za ka ji bahaushe yana cewa ban san shaidanci wato mutum ya kawo kangara wadawa haka dukkan dabban da ya gagara ana ji ana gani ya gagari mutane shin maciji ne a a sa ne ya wato ya zama hurtumi ya bunƙasa ya gagara iya kama shi duk abin da ya gagara cikin aljannu da mutane da dabbobi da sauransu da ƙwari da ana ce musu shaidaru قال وكذلك قال ربنا جل ثناؤه yace haka Allah daukakin sarki ya faɗa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din tukhlif al-qawla ghurura tukhlif al-qawla ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'al Allah ta'ala yace wa kadhalika haka nan ja'alna li kulli nabiyyin aduwa haka muka sanya wa kowane annabi sai muka sanya mashi abokin gaba magabta magabtan nan suna cikin shayatsinal insi wal jin kangararru cikin mutane da aljannu yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrifal qawli gurura waɗansunsu suna ma waɗansunsu wa'ayin zantuttuka na barna na ƙarya suna ziga wato kawunan su bisa wani mai da'awa bisa wani annabi cikin annabawan Allah ko bisa wani malami a kyamace shi walau sha a rabbuka ma fa'al an gano nan da kyau shi ne sai ce faja ala min al insani shayatin mithl alladhi ja'ala min al jin sai Allah ta'ala ya tabbatar da cewa akwai kangararru cikin mutane irin yadda yake akwai kangararru cikin aljannu sun masaka bi sanadihi an aslamil adawi radiyallahu anhu sai al-imam at-tabari sai kawo isnadi daga aslam al-adawi Allah ya kara yadda a gare shi anna umar radiyallahu anhu rakiba bardunan faja'ala yatabahkaru bihi umar dan hattab ya hau ingarman doki shine barduna albardunu ingarman doki faja ala ya tabaktaru bihi sai dokin ya rika tutsu da shi doki ne mai karfi sai yana tutsu ina fatan mun gane tutsu Hmm? masu hawa doki terminology ne na sukan ce tutsu doki ya yi tutsu ya ƙi yarda ya tsaya an gane ko faja'ala ya tabahtaru bihi sai wannan ingarman dokin ya rika yin tutsu faja'ala ya dribuhu sai umar ya rika dukan ingarman dokin fala yazdadu illa tabahtura amma wallahi dukar ba ta sanya wannan dokin ya karai ba sai ya zama dukar ma ƙara masa tutsu kawai an gane ko sai ƙara kangara fanadala anhu sai umar ya sauka da kan dokin wa qala ma hamaltumuni illa ala shaytani umar ya ce wannan ingarman doki da kawo man ai shaytan ne an gane ko ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi yace wallahi ban sauka ba sai da ya gagara na rena kaina kaga wato ana cewa duk abin da ya gagara ana ce masa me shaytan za wa gani ku karanta kitabu a hadithul anbiya cikin sahih bukhari za wa ga lokacin da annabin Allah annabi Ibrahim ya dauki matansa Saratu ya tafi da ita yankin Palestine ai sun haɗu da wani azzalumin sarki mai kwace kyawawan mata za ka ji a kai mishi rahoto ga wani bako ya shigo gari da wata kyakkyawan mace sai sa 'yan fada su kawo ta a kamo ta a kamo mijinta aka ce to a tambaye shi in mijinta ne shi a kashe shi in ba mijinta ba ne a sallame shi ita a rike ta sai suka haɗa baki da matan to ke fakin ji in ya tabbata ki ni mijinki ne kashe ni za a da hakan an tambaye ki ni waye ki ce ke dan uwana ne ni ma zan ci ke uwata ce sai a bar shi haka ai tauriya ai ma'arif kenan da aka je aka tambaye shi kai lafiya sai ce ai wannan yar uwata ce ke ba ai dan uwana ne zaka ce to tafi abinka sai ita kuma aka je aka kai ta wajen sarki sarki ya kimtsa nan da nan sai ya fito ya shige ɗakin da take da manufar ya zina da ita sai da sarki ya kimtsa tsaf yana so ya zina da ita sai ya kai mata runguma sai hannun shi sai ya kage haka sai ya roƙe ta ya ce don Allah ki roƙi Allah ya warware man hannu ba zan ƙara kai miki runguma ba in ji wancan mummunan sarki wancan azalimin sarki sai ta ce ya Allah warware masa hannunsa sai hannunsa ya warware haka sai ya ashe bai gangara ba sai ya kara kai mata runguma ta ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai hannun shi sai ya makale sai ya samu sakau a hannun shi sai ya kara lallashin ta dan Allah ta roki Allah ya warware man hannu ya ce ki roki Allah ya warware masa hannun shi zai kara kai mata runguma ba sai ta roƙi Allah Allah ya warware masa hannu ba sai dandara ba to tsohon nan ba zai dandara ba sai ƙara kai mata runguma hannun shi sai ƙara makalewa sai ce to zai ce mata to zai an zo ƙarshe za a yi bugun sai an yanzu ki roƙi Allah in Allah madaukakin sarki ya warware man hannuna in ji wancan azalumin sarki ya ce ba zai ƙara kai mata runguma ba da ta roƙi Allah karo na uku ya warware mishi hannun sai dandara sai kira 'yan fada sai ce ai ba mutum wa kawo man ba inna ma a taitun muni bi shaitan shi ne a shafi ya ce ai kun zo man da me shaitan yana nan a cikin kitabu a hadithal anbiya a cikin sahih bukhari kaga sai ya kira ta da me a shaitan me yasa ya kira ta da a shaitan saboda ta gagara da ka duk wani gagararre ya ke ce masa shaitan kar ka yadda ka zama haka kar ka gagara ka zama eh akwai masu faɗa maka kaci in a gidanku ba ka ta tsawa haka to ka ji in yi wanka ya tsawa ka ci in babanka ya tsawa ka ci in ya ce takata ka dakata mun gane da kyau in ka zama ka fi ƙarfin na ɗakinku babanka babanka ba su isa da kai ba duk tarin karatunka wannan ka tara hayaniya ne kawai kai ba baka tara karatu ba Dole mun fahimci wannan da kyau karatu shine aiki mala ilmu karatu shine aiki haka imamu sarnuji ya faɗa a cikin ainihin ta'aliminsa ina fatan mun gano wannan da kyau kuma shine manufar mu kultu yace sai na ce wa sanaduhu hasan isnadin isnad isnadin abinda ka ji daga al-imamu tabarani ko al-imamu tabari hasan ne wal bardun in an ce al bardun in garman doki huwa dabbatu ana nufin adaba wa karanta lisanul arab na al-imam ibn manzur kun gane ko mujalladin farko shafi 252 sai ya ce qala wa inna ma summiya al-mutamarrida min kulli shay'in shaytanan abin da yasa aka kira dukkan wani kangararre cikin aljannu ne cikin mutane ne cikin dabbobi ne aka kira shi da shaytan limufaraqati akhlaqihi wa af'alihi akhlaqa sa'ir jinsihi wa af'alihi saboda kun ga ɗabi'unsa ta sha bamban da ayyukansa sun sha bamban da irin ayyukan ɗan jinsinsa shi ɗan adam ba a san da kangara ba tun aka samu wani kangara dai cikin mutane sai a ce mai zuwa mutum bane shi ɗan ne an gane ko wa buɗe an alkhair duk mutumin da ya nisanci alkhairi ya koma sai shaye-shaye sai harkar daba sai abubuwa na rashin kunya sai sace-sace yanzu wannan in ba tuba ya ba sai a kira shaidan saboda ya nisanci alkhairi ko karanta littafin jami'ul bayan an gane ko tafsirin al-imam tsabari abu ja'far mujalladin farko shafi na 49 al-bidaya jama'a ga farkon zance da za a fara mana cikin wannan littafi inda ma khalaqa Allahu Adam alaihi salam wato take-taken shedan ta ina ya fara shine manufan buɗe wannan babi inda ma khalaqa Allahu Adam alaihi salam amara almalaikata bisujudi jami'a lokacin da Allah ta'ala ya halarci annabi Adam baban balka kanmu Allah ya umarci dukkanin mala'iku su yi ma annabi Adam sujuda an gane ko ya umarce su yi sujuda li'annahum la ya'suna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maru domin su mala'iku ba sa sabawa Allah duk abin da ya umurce su bar suna aikata dukkan umarnin Allah walakin kana hunaka makhluqun yata'abbadu ma'ahu sai dai akwai wani halittar Allah wanda yake yin bauta tare da su mala'iku walaysa min jinsikin amma shi baya cikin mala'iku domin kuwa annahum khuluqu min nurin su mala'iku an halicce su ne da haske wa hulika min nare shi ko an halicce shi ne da wuta fa hanahu asluhu sa'atabtila sai ya zan asalin sinadarin halittarsa ya yaudare shi a lokacin da aka jarabce shi sanda Allah ke so ya gwada shi ya gano shi mai da'a ne ko ko kangararre ne shi a daidai wannan lokaci sai wannan sinadarin halittar shi yaudare shi fa abas sujuda li adam sai kiyam annabi adam sujuda muta'allilan bi annahu asharku min adam yana wai kawo hujja cewa ai shi yafi annabi adam domin khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin fa qarana bayna al-usuli wa lam yaltafit ila al-amir fi sujudi shikenan kawai sai ya je shi gam kwamfiyara an gane ko tsakanin asalin sinadarin halittarsa bai kalli wane ne ya mashi umarni ba sai ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kama musulmi lokaci ya riga cikakken da haka ya zama wajibi mu taka burki anan in Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi dangane da ainihin albidaya din nan wato kan take-taken shaidan ta wajen yaudaran ɗaliban ilimi da sauran al'umma har ya zanto ya hana su bautawa Allah a kan shi za mu tashi zuwa gobe إن شاء الله سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك لا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته